أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا كزنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الواد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi a fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa iza khazna misaqa bani isra'ila ne amma alaran ma ya ja mana daga baya to ba lifi insha Allah tabaraka wa ta'ala sai mu yi riba sai mu tashi da giya daya insha Allah Allah ya karbi ibadunmu a wannan wata mai alfarma da muke ciki albarka annabi alaihi salatu wassalam a ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa bala man kasaba sayyi'atan wa hadat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun haka yake duk wanda yayi wani mummunan aiki wa hadat bihi khati'atuhu kuma ya zama na munanan aikinsa sun kewaye da shi to fa ulaika ashabun nar waɗannan su ne ashabun nari waɗannan su ne ashabun nari ‘yan wuta hun fi ha khaliduna waɗanda za su dawwama a cikin wuta wallazi na amanu waɗanda kuma suka yi imani sahabban manza Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka bi bayansa suka bi bayansu wa amilus salihati suka yi aiki na gari ulaika ashabul janna waɗannan su ne haƙiƙanin ‘yan aljanna hum fiha khalidun su ma za su dawwama a cikin aljanna sakamakon biyayyar da suka yi na karban da'awa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi Allah ubangiji tabaraka ta'ala ya taimake mu to wannan taziri da Allah tabaraka ta'ala yake yi wa su waɗannan banu Isra'il da cewa duk wanda ya wani mummunan aiki aikinsa kuma ya ritsa da shi har ya kewaye da shi ya mutu akan haka bai tuba ba waɗannan su ne 'yan wuta Allah tabaraka ta'ala yana tsoratar da banu Isra'il akan irin makirci da kulle-kulle wanda suka dinga yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake hakkaito musu da labarurruka na iyayensu da kakanninsu na irin yadda aka sha gwagwarmaya da su da irin yadda suka dinga juyawa gaskiya baya da irin yadda suka wahaltar da annabawan Allah musamman annabi Musa annabi Isa wasu annabawan ma suka kakkashe su to a wannan guri al-Imam al-Bukhari ya rawaici wani hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Yahudawa wasu tambayoyi guda uku manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato shi sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa lamma futiyat Khaybara lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam aka bude Khaybara Khaybara gari ne na Yahudawa a yankin Madina yace uhudiyat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shatun sai aka kawo wata dafaffiyar akuya su yahudawan bayan manzan Allah ya buɗe garinsu sai suka dafa akuya sai suka kawo suka ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma a cikin akuyan nan fiha summun sun sa guba a ciki faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ijma'u liman kana min al-yahudi huna duk wani bai yahudi da kuka same shi a yankin nan namu ku ka ku taro mun su ku ce su zo ina neman su saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alimun ne bi ilmi sirril ghaibi qabla tiyanihi manzo Allah ya san dukkan abin da yake boye ya san gaibu koda a boye suka sa guban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai san wannan abin manzo Allah da yace a tare Yahudawa fa qala lahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan Yahudawa wato fa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace musu inni sa'ilukum an shay'in hal antum sadiqiyya fihi zan tambaye ku akan wani abu ku Yahudawa shin idan na tambaye ku za ku gaya min gaskiya qalu na'am suka ce eh ya abal qasim ya baban al qasim faƙala lahum sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu man abukum waye babanku qalu sai suka ce fulan baban mu wane ne qala sai manzo Allah ya ce kazabtum ƙarya kuke bal abukum fulanun babanku shine wane annabi sai ya ambata musu sunan babansu sai suka boye wa manzon Allah sunan babansu saboda munafurci annabi kuma ya sani sai ya gaya musu sunan babansu na hakika faƙalu nan take sai suka ce sadaqta wa bararta ya abal qasim kai gaskiya kuma kai nagarta haka yake abin da ka faɗa gaskiya ne mu kuma ƙarya muka yi sun maƙala lahum sai manzo Allah ya ƙara ce musu hal antum sadiqiyya an shay'in in sa'altukum anhu shin da gaske za ku gaya min gaskiya in na tambaye ku akan wani abu suka ce eh na'am ya abal qasim suka ce za mu gaya maka gaskiya ya baban al qasim wa in kazabna ka in muka maka ƙarya ma arabta kadhibana ai ka san ƙaryan mu kama arabta hu fi abina kama yanda ka san mun maka ƙarya akan lamarin baban mu bamu gaya maka gaskiya ba fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai tambayi yahudawa yace man ahalun nari suwaye yan wuta fa qalu yahudawan nan sai suka ce nakunu fiha yasiran mu dai za mu shiga cikin wuta ɗan wani ɗan ƙanƙanin lokaci sun mata na fi ha sai ku musulmai kuma ku zo kuma ya gurbin ma cikin wuta faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce musu ikhsa'u kun taɓe wallahi la na khalifakum fiha abadan har abada ba za mu taɓa gadan ku a cikin wutan jahannama ba ku za ku dawwama ciki sun maƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hala antum sadiqi an shay'in in saltukum anhu shin za ku gaya min gaskiya akan wani abu idan na tambaye ku qalu sai suka ce na'am ya abul qasim eh ya baban al qasim qala hal ja'altum fi hadha ash-shati summan shin kun sa a guba a cikin wannan akuyar da kuka kawo min faqalu sai suka ce na'am eh qala fama hamalakum ala zalika to me yasa kuka samun guba fa qalu sai suka ce aradna muna son mu sani in kunta kadiban an nastariya minka idan ƙarya kake a ce mun huta da kai kai ba annabi bane wa in kunta nabiyyan lam yadurruk idan kuma kai annabi ne wannan guban ba zai cutar da kai ba to wannan hikiman hadisi dogon hadisi da aka kawo abu biyu ne muhimmai a ciki da za a cire cewan yahudawa za su shiga wuta na ɗan ƙanƙanin lokaci daga baya kuma sai mu zo mu musulmai mu maye gurbinsu a cikin wutan jahannama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata su to wannan yana tabbatar da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da suke cewa lan tamassana naru illa ayyaman ma'aduda wannan ƙaryen da suka yi cewa wuta ba za ta ƙona mu ba sai 'yan wasu kwanaki suka ce ko kwana bakwai ko kuma iya adadin kwanakin da muka yi muna bautan dan maraki sannan abu na biyu kuma a gwada maka makircin yahudawa ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa shi ma basu bar shi ba sai da ya zama sun sa bai guba a cikin abinci suna neman su dauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma da yake wallahu ya asimuka minan nasi tana aiki sai ya zama basu iya basu iya sun cutar da manzon Allah ba wata riwaya ma abinda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya dauki zira'in akuyan zai kai baki naman akuyan sai yayi wa manzon Allah magana yace la ta'kul fa inni masmuma manzo Allah karkace an sa guba a ciki na naman ne da kansa yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana to haka mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take to wannan yana ɗaya daga cikin kamar yadda sai na umar yake faɗa yake cewa la in kana Allah wa ada isa ibra al akmahi wal abrasi wa ihya al mauta bi iznillah fama zaka bi a'jaba min ash-shati al mazbuhati al maslukhati al mashwiyati allati dassat fiha al yahudiyatu sum li takhtabira in kunta nabiyyan fakallamatka ash-shatu faqalat la ta'kulni fa inni masmuma sayyidina umar ya ce idan allah tabaraka ta'ala ya ba annabi isa daman annabi isa yana iya warkar da kuturu ya warkar da makahu ya warkar da da makahu da kuturu sai ya ce to ai har annabi isa ya kai yana iya rayar da matacce matacce zai mutu annabi musa annabi isa zai iya kallonsa ya ce kun bi izinillahi ka tashi da izinin allah to amma manzon Allah shi abin da zai baka mamaki ga akuya almazbuhati an yanka ta almaslukhati an fede ta almashwiyati an dafa ta an soya ta ku duba abin mamaki amma kuma gashi kuma sannan akuya ba a santa da yin magana ba amma fa kallamat kashatu akuyan sai ta yi wa manzon Allah magana faƙalat la ta'kulni fa inni masmuma manzo Allah karkaci wannan naman an sa guba a ciki na to wannan yana gwada mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a aya na gaba sai Allah yake ƙara gaya mana wani ahadi da aka yi da bani Isra'ila wanda aka rika Allah alƙawarin da yi da tare da kakanninsu da iyayensu Allah yake gaya wa Yahudawan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya zamana sun tuna da wancan ahadin kuma Allah ya musu gori domin su karbi gaskiya daga wajen Annabi Allah ya ce wa iz akhazna misaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah Allah ya ce wa iz kutuna akhazna lokacin da muka riki misaqa bani isra'ila alƙawari da muka yi da mu da banu isra'ila alƙawarin nan da yake cikin attaura wanda annabi Musa ya zo musu da shi shine wani alƙawari la ta'buduna illa Allah kar ku bauta wa wani in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala alƙawari na biyu wa bil walidaini ihsana ya zamana ana kyautata wa iyaye iyayenku ku kyautata musu kar ya zamana ana walakanta iyaye kamar yanzu yanda muke gani a wasu kasashe na Yahudawa abubuwan da yake faruwa yanzu in ka je irin kasashen Yahudawan har kasashe irin su America za ka ga akwai gidan rainan tsofaffi idan mutum yanzu yana tare da babansa idan babansa ko mamansa suka tsufa shi kuma ya kai shekara goma sha takwas sai ce shi ba zai ji daɗin rayuwarsa ba ba zai iya zama da tsofaffi ba sai ya tattara su sai je ba gwamnati sai ya sa su a gidan rainan tsofaffi a wannan gurin ake tara su to kun ga wannan ai ba samu kyautatawa iyaye ba ba yanda za a yi musulmi ya yi haka shi to Allah ya rubuta musu a cikin attaura ya turo musu shitanin annabi Musa ya ce wa bil walidaini ihsana a kyautata wa iyaye bayan iyaye wa bil qurba da makusanta dangi waɗanda duk suke dangin ku ne kar a ci amanan su kar a walakanta su suma a kyautata musu na gaba fa Allah ya ce wal yatama marayu suma a ji tausayin su banu Isra'ila kar ku walakanta marayu za ku ga waɗannan abubuwan kwafi da kwafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwafi da kwafi wato ake turowa wa wa wa wa wa wannan wato kwafi da kwafi ake yi wa musulmai yanda Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana a cikin alkur'ani yake cewa mu ma mu zamanto masu kyautata wa iyaye mu zamanto masu masu a hasko haka hafiz hasko alaka haka kafin a daga janareto insha Allah mu zamanto masu kyautata wa iyaye yanda Allah tabaraka ta'ala yake faɗa mu ma musulmai to su ma banu isra'ila haka aka gaya musu sai sa alqur'ani ake cewa ya zo musaddiqan lima bayna yadaykum alqur'ani yana gaskata abinda at-taura ta zo da shi alqur'ani yana gaskata abinda injila ta zo da shi alqur'ani yana gaskata abinda zabura ta zo da shi shine wal masakina wal yatama wal masakina haka miskinai su kansu ana bukatan aji tausayin su su kansu musulmai a wato miskinai ana bukatan a ji tausayinsu miskinai ana bukatan a ji tausayinsu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qulu lin nasi husna bayan kun ji tausayin miskinai wa qulu lin nasi husna ku gaya wa mutane zance mai kyau duk abin da za ka yi in ji Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya banu Isra'ila wannan kuma mu ma haka alqur'ani ya gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana hadisi yana cewa al-kalimatu tayyibatu sadaqatun daddaɗan kalma ita kanta ma sadaka ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo ka gaya mai daddaɗan kalma ba za ka gaya mai kalman da za ka muzanta mishi ba ko wani abu ya roƙe ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkalimatu tayyibatu sadaqatun ka gaya masa daddadan kalma ita kanta sadaka ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake umartar mu da mu dinga gayawa mutanen mutane da makwabta da koma waye Allah ya hada ka mu'amala da shi zamana kana da daddadan kalma tsakaninka da shi to wa qululin nasi husna kenan Allah ya ce wa qimus salata banu isra'ila ku tsaye da sallah wa atawuz zakata ku dinga ba da zakka amma duk da hakan nan ba ku ji wannan abun ba sun matawallaitu sai kuka juya wa wannan alkawari da kuka yi da Allah baya illa qalilan minkum sai yan kadan daga cikin ku wa antum mu'riduna kuna masu kawar da kai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce
وإذا كذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وإن ياتوكم أساري تفادوهم وهو محرم عليكم إكراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد
الحمد لله ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ƙara tuna mana a alƙawarin da ya ɗauka wa bani Isra'il wanda suka ɗauka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya musu a cikin attaura yake cewa wa iz akhazna misaqakum ku tuna lokacin da muka riki alƙawari tare da ku alƙawarin da muka dauka din wanda muka gaya muku a cikin at-taura Allah tabaaraka wa ta'ala yace a la tasfikuna dima'akum kar ya zamana kuna zubda jinin junanku ya zamana kuna kakkashe junanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim sannan ya zamana kuma wato a wa tukhrijuna anfusakum ya zamana kuna fitar da kawunanku daga cikin gidajenku summa aqarartum sai kuka tabbatar wannan alƙawarin kun yadda da shi kun rike shi wa antum tashaduna kuma kuka zamanto masu shaida akan haka summa antum haula'i sai kuma ga kunan ku waɗannan yahudawan taqtuluna anfusakum kuka zamanto kuna kashe kanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim ya zamana kuna koran wasu daga cikin ku daga cikin gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan ya zamana kuna taimakon su a wato kuna taimako a kansu duk wanda suka zo za su kama su ko za su yi wani abu sai zamana kuna taimakon su bil ismi da yin laifi wal udwani da ketara iyaka amma wa in yatukum usara idan ya zamana sun zo muku usara suna wato ribatattun yaƙi prisoners tufaduhum sai ya zamana kun fanshe su wa huwa muharramun alaikum kuma kun san hakan haramun ne akan ku ikhrajuhum ku fitar da su daga cikin gidajen su to wai afatuminuna bi badal kitabi imani za ku yi da wani sashi na littafin attaura da aka saukar muku wa takfuruna bi ba'd ya zamana kun kafirce da wani sashi wa takfuruna bi ba'd ya zamana kun kafirce da wani sashi fama jaza'u man yaf'alu zalika to menene sakamakon waɗanda suke aikata haka minkum daga cikin ku illa khizyun face tabewa fil hayati dunya anan rayuwar duniya wa yawmal qiyamati ranan kiyama kuma yuradduna ila ashaddil azab za a mayar da su zuwa azaba mafi tsanani wa wallahu bighafilin amma ta'malun Allah tabaraka wa ta'ala bai zamanto yayi marafkani game da abin da kuke aikatawa ba ula'ika to waɗannan su ne yahuda wanda allazi na sharawul hayatar duniya waɗanda suka zaɓi rayuwar duniya bil akhirati akan rayuwar lahira fala yukhaffafu anhumul azabu waɗannan ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunsaruna kuma ba ba za su samu wanda zai taimake su ranar kiyama ba to anan abin da Allah yake gaya mana tabaraka wa ta'ala wato a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu bangaren yahudawa guda biyu akwai banun nadir akwai akwai kuma Allahumma salli ala sayyidina rasulillah wato akwai banun nadir da waɗanda suka yi tahalufi da aus da kuma waɗanne ne banu kainuka waɗanda su kuma suka yi tahalufi da khazaraj to sai ya zamana ga su yahudawa ne ya su ya su amma saboda an samu ausu da khazaraj suna yaƙi waɗannan sun ja ɓangare waɗannan sun ja ɓangare sai ya zamana suna yaƙan junansu idan sun yaƙi ba yahude dan uwansu sun fitar da shi daga gidan da yake ciki idan kuma an zo an samu daga baya an ci riba a kan waɗannan yahudawa da suka kore su daga cikin gida an kama su su da suka yaƙe su kuma sai su zo suna neman fansansu suna cewa za mu fanshi wani ɗan uwanmu ne za mu fanshi wani dan uwanmu ne Allah tabaraka wa ta'ala shine yake cewa wa in yatukum usara in sun zo muku suna prisoners din yaki to faduhum sai zamana kuna fansan su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum wanda da tun can farko an haramta muku ku dinga fitar da su a fatuminuna bi badil kitabi to imani za ku yi da wani sashin at-taura ta yanda Allah ya ce in an yi zo yaki ‘yan uwanku sun zo yaƙi ku fanshe su wa tafuru na biba'ad sai ku kafirce wani sashi na taura da Allah ya ce kar ku yaƙe su kar ku fitar da su sai Allah ya ce to fa ma jaza'u man yaf'al zalika menene sakamakon wanda yake aikata haka illa khizyun fil hayatid dunya face taɓewa a nan duniya wa yawmal qiyamati ranan qiyama yuradduna ila ashaddil azab za a mayar da su zuwa azaba mafi tsanani wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah bai ba mai kawar da kai bane akan abin da kuke aikatawa ula'ika waɗannan yahudawa masu irin wannan munin hali su ne waɗanda ishtarawul hayatar duniya suka zaɓi rayuwar duniya bil akhirati akan lahiransu fala yukaffafu anhumul azab ba za a sassauta musu azaba ba ranar kiyama wala hum yunsarun sannan ba za a taimake su ba ranar tashin kiyama wala qad atayna musa alkitaba
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وبنجي تبارك وتعالى yake cewa banu Isra'il walaqad ataina Musa alkitaba haqiqa mun ba annabi Musa at-taura waƙafaina muka biyo bayan min ba'dihi bayan annabi Musa da littafin da muka basa bin rusuli da wasu manzanni annabi Musa ba shi kadai bane annabin da aka tura wa banu Isra'ila an turo musu annabawa da yawa wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat muka ba annabi Isa dan Maryamu alaihi salam muka ba shi al-bayyinat wasu mu'jizozi masu girma wanda daga cikin mu'jizozin annabi Isa alaihi salamu shine yana ɗaya daga cikin yaran da suka yi magana tun suna jarirai lokacin da sai da tuna maryam ta zo da annabi isa idan an tambaye ta a ina kika samo wannan yaron fa asharat ilai sai ta nuna annabi isa sai suka ce yanzu yaro kike so za mu yi magana da shi jariri a ina kika samo shi kawai take sai suka ji annabi isa ya fara cewa qala inni abdullahi ni din nan bawan Allah ne ataniyal kitaba Allah ya bani littafi waja'alani nabiyya ya maida ni annabi waj'alani mubarakan aina ma kunt Allah ya maida ni ni da ne mai albarka a diyan da nake wa ausini bis salati waz zakati ma dumtu hayya Allah ya mun wasici da nayi sallah da na bada zakka matakar ina rayi wa barran bi walidati Allah ya mun umarni yace in bi in bi iyaye in bi mahaifiyata walam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah bai sa ni na zamanto mai girman kai ba ban zamanto tababbe ba to kaga annabi Isa abinda zai baka mamaki a nan shine sai yace wato waja'alani mubarakan Allah ya maida ni ni mutum ne mai albarka duk yanda nake amma abun mamaki yau a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wani aka mai tambaya aka ce mai malam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da albarka wai malami yana budan baki sai ya ce na ce muku wani bai da albarka manzon Allah fa ga annabi Isa alaihi salam wanda annabi Isa wato ɗaya ne daga cikin annabawa wanda kuma duk annabawan nan ba kaman manzan Allah amma yana faɗa yana cewa waje alani mubarakan Allah ya mai da ni ni mutum ne mai albarka aina makakuntu a duk yanda nake sai sa duk yanda kake neman albarka an ka samu annabi Isa ka samu wannan daga cikin mujizozin da Allah yake cewa wa ate na Isa ibn Maryam al-bayyinat bayan magana yana yaro shine annabin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi mu'jiza wata mu'jiza da in ba da ba dan wato Allah Allah bane sai ka ce annabi Isa aiki ne na Allah kai tsaye yanzu na ce maka wa yake halitta wa zaka ce na halitta ba Allah ba to annabi Isa yana iya yin halitta inni akhluqu lakum min at-tin kai ati tsairi fa anfuqu fihi fa yakuna e tsairan ko da'iran bi iznillah duka akwai shi ko sai ka ga ya ɗibi ƙasa in ya ɗibi ƙasa kawai yayi haka ya dunkule ta ya hura kawai shikenan sai kaga ƙasan ya koma tsuntsu akhluqu yace ina halitta da izinin Allah halitta aikin Allah ne amma yace ina yi da izinin Allah yace ina warkar da makawo in na ga makawo kawai na shafa idansa shikenan sai ya warke wal abrasa in mutum kuturu ne cutar kuturta ta dame shi jan nabi Isa yace ina mai addu'a na shafa jikinsa sai kaga shikenan kai annabi isa ya ce wa uhil maute bi iznillah ina raya matattu da izinin Allah annabi musa zaka annabi isa zaka iya zuwa an maka mutuwa danka ko matanka ko wani dan uwanka ya mutu ya mutu ya mutu amma annabi isa yana zuwa zai ce masa qum bi iznillah tashi da izinin Allah an fasa mutuwan kenan kuma sai wani lokaci ya tashe shi sannan kuma daga cikin mu'jizozinsa albayyana din ya ce wa ulabbikum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum yanzu annabi Isa zai iya kallon cikin ka in ya kalli cikin ka sai ya ce kai dazu tuwo kaci dazu dan wake kaci gashi nan yana kallo yana yawo a cikin hanjin cikin ka kai har ya baka wa ma tadakhiruna fi buyutikum abinda ka ajiye a store din gidanka ma sai ya ce maka yanzu aka store din gidanka akwai shinkafa a sto din gidanka akwai kaza a sto din gidanka akwai kaza kaga nan ma raddi ne akan waɗanda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba domin me gaibu algaibu ma gaba anka gaibu shine duk abin da ya buya maka baka iya ganin sa yanzu wa yake ganin abin da yake cikin ciki na dazu dazu na sha na, na sha ruwa na yi buɗe baki yanzu akwai wanda zai iya gaya min me na ci kuma duk kun sha ruwa ɗazu zan iya kallon cikin ku yanzu gaya muku me kuka ci wannan shine gaibu to amma kaga annabi Isa kana tsaye sai zo ya ce wa unabbiukum bima takuluna abinda kuka ci din nan zan iya gaya muku wa ma tadakhiruna da abinda kuka ajiye ma a gida zan iya gaya muku kun ga wannan ai shine gaibu haƙiƙanin gaibu kenan to wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba wannan kuskure ne kuma abinda zai baka mamaki in an ce manzo Allah ya san gaibu sai ya manzo Allah ya zama Allah annabi bai zama Allah ba sai ka ji sun ce a to amma ya san gaibu Allah ne ya sanar da shi a to dama wai ce maka ba Allah bane ya sanar da shi damuwan da yake yadda ya san gaibu din idan ka yadda ya san gaibu to shikenan wannan ba wani matsala bane dama ba abin da manzo Allah yake ba tare da Allah tabaraka wa ta'ala bane ya masa umarni to shine wala qadataina wa wa wa, wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati sannan yace Allah bayan yace mun karfafa annabi da in za a yi wani azaba a wani gari akan tura shi malam ya je ya baje garin ko ya kifar da garin mala'ika jibrilu wata rana mala'ika jibrilu wanda shi ake ko to mala'ika jibrilu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina so in ina so in ga girman ka yaya kake ya girman ka yake mala'ika jibrilu da ya tashi sai ya baza fukafukansa a sama da ya baza fukafukansa a sama sai ya zama na manzo Allah duk yanda ya aka ya juya kawai shi yake kallo malaika jibrilu ya rufe sama gaba daya ya rufe sama kuma karka ce wai saman iya girman sa kenan a'a ana maganin fiffiken sa daya ma duk yafi wannan samman amma da manzo Allah ya juya haka kawai in ya juya duk yanda zai juya sai ya dinga ganin malaika jibrilu malaika jibrilu kawai yake gani saboda girmansa to shine ruhul qudusi wanda zaka ga Allah yana turo shi wajen annabawa wanda ake tunanin mutum ɗaya ne wanda ya zama na cewan malaika jibrilu yana zuwa gurinsa amma shi ba da wahayi ba ya zo ne ya raine shi shine Musa Samiri wanda kuma bayan malaika jibrilu ya raine shi kuma sai zama kafiri daga baya fa Musa allazi rabbahu a fir'auna mu'mina wa Musa allazi rabbahu jibrilu kafira haka ya zamanto to shine ruhul qudus kenan yace to Allah shi yake tambayan banu Isra'ila sai yace musu afa kullama ja'akum rasulun yanzu duk lokacin da wani annabi ya zo muku bima la tahawa anfusukum da abin da ranku baya so istakbartum sai zamana kun yi girman kai fa fariqan wasu daga cikin annabawan kazzabtum kuka karyata su wa fariqan wasu kuma daga cikin annabawan taktuluna sai zamana kuna kashe su da Allah ya da Allah ya gama musu wannan sai manzo Allah yana ta kiran su ku zo ku bi alqur'anin nan da nazo da shi ku zo ku karbi gaskiya ku zo ku karbi gaskiya budan bakin su sai suka ce wa manzo Allah wa qalu sai suka ce qulubuna ghulf mu fa zuciyar mu a rufe take wannan duk da wanda kake mana ba za mu yadda mu bi ka ba Allah ya ce ba wai zuciyar su bane a rufe balbari la'anahumullahu Allah ne ya la'anci su bi kufurihim saboda tsananin kafircin su fa qalilan ma yuminuna annabi karka damu kanka kadan ne daga cikin su zasu yi imani naka zaka samu daga cikin yahudawa waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan kadan ne sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walaqad ja'a
ولما جاء ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الله تبارك وتعالى وبنجي تبارك وتعالى يكي ولما جاءهم lokacin da kitabun min indillahi littafi daga wajen Allah tabaraka wata'ala ya zo musu alqur'ani kenan da alqur'ani ya zo musu musaddiqul lima ma'ahum alqur'ani yana gaskata littafin da yake hannun suna at-taura saboda shari'o'in annabawa gaba daya ko in ce annabawa a gurin tauhidi gaba dayan su iri ɗaya ne ba bambanci in kaga an samu dan bambanci sai dai a cikin shara'i'u a kila mu muna sallah raka'a kaza su biyar a rana su ba haka suke yi ba a kila yanayin azumin mu iri kaza su ba haka suke yi ba amma a wajen itikadin tauhidi annabawa duk abu ɗaya suke yi to alqur'ani zaka samu yana tafiya yana gaskata at-taura at-taura yana gaskata shi alqur'ani yana gaskata injila injila yana gaskata shi shine Allah yake cewa walamma ja'ahum kitabun min indillahi da alqur'ani yazo musu daga wajen Allah musaddiqul limam ahum alqur'ani yana gaskata wato yana gaskata littafin da yake hannunsu na attaura to wa kanu su sun kasance yahudawan min qabulu kafin zuwan annabi da alqur'ani yastaftihuna alal ladina kafaru suna neman nasara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗanda suka kafirci yastaftihuna alal ladina kafaru sun kasance suna neman nasara suna neman taimako akan kafiran da suka zamanto sun kafirce wanda yana ɗaya daga cikin anan a yanda malaman tafsiri suka tafi wanda ya kamata ya kama ya kamata ya kamata mutane su ji wannan abin da kyau wanda wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya, ya kasance ya sanar da su waye manzan Allah a littafin su sun san hakikanin waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anan yastaftihuna din nan abinda malaman tafsiri suka ce yastansiruna bihi ala a'daihim suna neman taimako da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan abokan gaban su wa yaquluna suna cewa Allahumma Allahumma ansurna bin nabiyil mab'usi akhiraz zamani Allah ka taimake mu saboda albarkan annabin da zaka turo shi a ƙarshen zamani in za su yi yaƙi duk abokin gaban da ya dimfare wuda in za su yi yaƙi da shi sai su zo su ce Allah muna kama kafa da annabi Muhammadu Allah ka taimake mu akan abokan gaba allazi najidu na atahu fi taura wanda muka samu sufofinsa a cikin at-taura to bayan fa sun gama wannan suna neman suna tawassuli da annabi falamma ja'ahum lokacin da manzon Allah ya zo musu ma arafu abinda suka sani na sufofinsa da alqur'anin da zai zo da shi da irin kamanninsa kafaru bihi sai suka kafirce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kafirce suka kisi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirina tsinuwar Allah ta tabbata kan kafirai to a wannan ayan me yake gwada mana nan halaccin yin tawassuli da annabi Muhammadu masu cewa in ka zo kana addu'a Allah ka yi min dan annabi Muhammadu sai su ce wallahi wannan shirka ne wannan bid'a ne bai kamata ka kama kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai ka kama kafa wai da kyawawan ayyukanka ko ka yi tawassuli da asma'ullahi alhusna ko ka yi tawassuli da sunayen Allah tsarkaka ko me yake da suna sifofin Allah da sauransu wai ka yi tawassuli da kyawawan ayyukanka yanzu kai kana da wani kyan aiki da ya fa annabi Muhammadu in dai ba mutum kana shan giya aljanu ba a ce wai kana tunanin ga manzon Allah ka ce wai ka bar annabi Muhammadu ka je kana tawassuli da kyawawan ayyukanka kyawawan ayyukankan da baka da garantin fa an karba yanzu duk sallan nan da muka yi sallan isha'i da sallan tarawihi da azumin da muka yi gaba ɗaya fa akwai mai yakinin cewa an karbi nashi babu fa kana burin Allah ta Allah ya karba mana ne rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim roko miki Allah ya karba amma manzon Allah kana da kokonto akan nagartarsa a gurin Allah da mukamin sa to ya zaka bar abin da yake yaqini ka je ka kama abin da yake kokonto wannan yana ɗaya daga cikin sharri da musibar da wahabiyya ta haifar a cikin al'umman manzon Allah kaga an bar manzon Allah mutun yanzu in ka je Saudiya abin da zai baka mamaki sai ka je ka ga Saudiya fa ka shiga raudar manzon Allah ko da yake yanzu sun rage saboda zuwan wannan wannan wa ake kiransa a wannan me suna wanda sarkin sunan na yanzu waliyul ahadi nasu bin Salman ko to sai ka ga shi wannan saboda waliyul ahadi din nan nasu ya fi karfin su yanzu a Saudiya ba su takura wa mutane da sun kai matsayin da idan kana tafiya a cikin Saudiya wai lokacin sallah an kira sallah sai su dinga yawo da bulalai suna zana mutane ku tafi ku yi sallah ku tafi ku yi sallah haka ake yin al'amura ba haka ake yin al'amura ba sannan zaka ga suna shiga kasuwa idan sun tarar da mata wai a cikin kasuwa sai su dauki bulala su dinga zane su yanzu duka waɗannan abubuwan waliyul amri na saudiya duka ya hana waliyul ahadi din nan duka ya hana ya ce wannan abubuwan ba daidai bane to hatta wajen ziyarar manzon Allah yanzu in ka je abin da zai baka mamaki ba su wani tsayawa suna maka wannan kyaran ka din da abin da suke in ka zo gashi fa kana kallon manzon Allah ka taso daga wata ƙasa a kashe generator nan mana okay to zaka samu ka taso daga wani ƙasa ka zo kana son ka ziyarci manzo Allah zaka ga wani kawai ya tsaya yana maka da takalmi ma su ko kunya ba sa ji a gaban annabi yalla ya haji yalla ya haji suna koran mutum kai kuma kana dan sha'awan a barka ka samu munajati sai ga mutum yana ce maka in ka tsaya ka kalli manzo Allah ka yaka sai ka sun ce maka istaqbilil qibla ka kalla alqibla ka kalla alqibla kar ka kalla annabi in banda wawa alqibla ita Allah ce ai wannan wauta ne in banda wawa alqiblar da kake cewa in kalla ita ma ba Allah bace ko anan Allah yake ku Allah ku ba yana sama ba da yake ce mun kalli sama ai bai kamata ka ce mun kalla alqibla ba amma ya ga mutum ya ce wai kalla alƙibla kai ka ce alƙiblan a nan Allah yake abu na ɗaya kenan sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zan yi sallah zan yi munajati da Allah sai ka ce mun in kalla alƙibla saboda nan sallah zan yi haramun ne ka kalli wani waje ba alƙibla ba amma in na je wajen annabi shi annabi qiblatul ashiqina ne alƙiblan masoya ne ka bar mutane su tsaya su yi munajati da annabi suna kallonsa ta yaya kawai don na kalli annabi soyayyar manzo Allah ta motsa min sai kace zan bauta masa yanzu tsakaninku da Allah mu ji tsoron Allah mutumin da ya je wajen budurwansa idan ya je wajen budurwansa da Allah duk lokacin da aka ka je wajen budurwanka bujuriyan ta juya ta kalli nan daga ka juyo sai ka ce kai ni ba zan kalle ki ba ba zan kalli alƙibla saboda kare zamana na kalle ki na bauta miki akwai wanda zai wannan tunanin dole za ka tsaya ku yi yar kallon kallo da ita ko ku so ya tana kallon ka kana kallon ta to manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam za a ce ka je wajen manzo Allah kawai wani gardi kawai yazo yana ce maka wai katan banza istaqbilil qibla ka kalla alqibla in kalla alqibla mata ne sallah zan yi annabi zan kalla sallallahu alaihi wasallam kuma kun san da yake Allah yana son ya hukunta su suna ji suna gani annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu in ka shiga ta raudarsa ta baya raudar manzon Allah tsin dum take a cikin masallaci zaka zo kai sallah ka sa annabi a gaban ka suna ji suna gani ga alƙiblan annabi kuma yana gaban ka alƙiblan to yanzu ba manzon Allah ba ma ta ƙara faruwa sun buɗe da masallacin ta yanda ya zamana baqi baqi ama baki a kabarin makabartan sahabbai yanda aka birna matan annabi da sahabban manzon Allah wacce take gebe daga ka fito daga babul baki din nan to kana fitowa yanzu ita kanta baki an sa ta alƙibla gaba masallacin manzon Allah kewayewa kewaye ta zai zai zama nan zaka yi sallah ka kallo wannan kaburbura dubunnan mutane kuma bayan da za ka yi to don haka yan uwa hakikatan waɗannan mutanen idan ka ji mutum yana ce maka kar ka yi tawassuli da annabi ko kar ka kama kafa da manzon Allah ko kar ka rike kafa da manzon Allah dan damfara ne barawan imani ne dan damfara ne ka rike annabi in ka zo addu'a ka ɗaga hannunka ka ce Allah ina tawassuli da annabi Allah ina kama kafa da manzon Allah shi manzon Allah haka ya koyar a hadisin makawan nan a hadisin darir ko ya zo ya samu manzo Allah ya gaya manzo Allah bukace ce to ina so Allah ya yaye min in dinga gani ido na ya dawo in dinga gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaje kai alola ya ce in ka kura shi yafi ya ce ya rasulullahi ni ba zan yi hakuri ba kawai a yaye min ya ce to shikenan kaje kai alola kai sallah idan kai alola kai sallah ka zo ka ce Allah ina roƙonka ina tawassuli da annabinka annabi Muhammadu ina kamun kafa da shi ya annabi ina kama kafa da kai a gurin Allah ya yayi min damuwa na wannan makawan da je sallah ya raka biyu yazo yi wannan addu'a shikenan idan sa ya bude kuma hadisin yana nan hatta malam ibnu taymiya ya yadda da shi hadisin suna nan sai su zo su ce wai a ai hadisin ba ana nufin ai tawassuli da annabi ba ana nufin ai tawassuli da addu'an annabi wani irin addu'an annabi Allahumma inni atawassalu ilayka bi nabiyika gashi karara ina tawassuli da annabinka kai kuma yaka zo ka ce wai bi du'a'i nabiyika addu'an annabinka sadawa annabi kuma yana cikin bukhari sayyidina umaru inna kunna na tawassalu bi nabiyika Allah mun kasance muna tawassuli da annabinka sai su ce to ai wannan tawassulin da sayyidina Umar yayi lokacin manzon Allah yana raye ne amma yanzu manzon Allah baya raye dan haka ba za ka yi tawassuli da shi ba ba za ka yi tawassuli da shi ba to abinda malaman musulunci kaf suka yi ittifaki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa da yana da, da rasuwansa da rayuwarsa lokacin da yake nan darajarsa ba ta canzawa manzo Allah dan ya rasu darajarsa ba ta ragu ba yana nan a yanda yake sallallahu alaihi wasallam da haka yan uwa kowa zai addu'a karka je kana cewa yanda ake ga wa mutane kaga mutun yana zuwa yana cewa dan Allah dan Allah dan Allah ka ce dan Allah da annabi dan Allah dan annabi Allah ce maka ya di'ullah wa di'ur fa yantu di'uhu tatadu haka Allah ya duk yanda Allah zai yi ka gani komai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hadawa baya raba su kai ba karka yadda wani yana zuwa yana maka dan Allah da Allah in zaka yi tawassuli zaka roki Allah ka dauka annabi ka sa a gaba to in ka sa annabi a gaba to Allah tabaraka wa ta'ala zai biya maka bukatunka amma duk wanda kaga insha Allah duk wanda kaga yana addu'a baya sa manzon Allah a ciki kuma kaga bukatar ta biya istidraji yake mai hadara ce take so ta kore shi amma bai gane ba ubangijin rasula fa kada da Allah wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ya ba Allah Allah ba a zuwa wajen sadakaka to anan nake so zan yi wani kira kafin mu karasa wannan ayoyin kiran da zan yi zuwa ga jiya kun ji karatun da muka yi to kiran da zan yi shine zuwa ga gwamnatin Bauchi gwamnatin mai girma Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi dangane da musibar da ya dun faro mu a garin Bauchi a mu garin Bauchi gari ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da malamai malamai masu tsoron Allah malamai masu ilimi wanda alhamdulillah kuma Allah ya zo duk wani abu da zaka ga musiba ta zo ta fara faruwa to sai kaga Allah ya kawar mana da ita daga cikin garin Bauchi ko rigiman nan ta boko haramu wanda su izala suka assasa ba a fara samunta a ko'ina ba sai a garin bauchi amma saboda albarkan addu'a da albarkan bayin Allah da yadda muka dage da addu'a Allah tabaraka wata'ala ya kawar mana da fitinar ba ta yi tasiri a nan garin ba to ba kuma wani abu bane yake jawo mana wannan zaman lafiyan da samun kwanciyar hankali da muke yi duka albarkan annabi ne albarkan annabi ne to daga sanda muka bari wannan kwanciyar hankali da jin daɗi da muke ciki aka sake ya kawu wannan kwanciyar hankali da jin daɗin aka sake aka kawar da girman annabi a zukatan mutane to ina gaya muku ku shirya musiba da bala'i da zai zo iya afka mana saboda me an kawar da annabi a cikin zuciyar mutane shi kuma Allah abin da ya gaya mana cikin alkur'ani wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai taba azabtar da mutane ba wa anta fihim annabi kana cikin su to don haka girman annabin nan da yake cikinmu shine sirrin zaman lafiyanmu shine sirrin zaman lafiyan ko ina a garin Bauchi da haka muke kira ga gwamnati dangane da waɗansu maganganu da wannan bawan Allah Idris dutsen tanshi ya fito yayi kwanan nan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganganu nashi da yayi sun yi muni sun kazanta wanda inda wani wanda ba musulmi bane yayi wannan magana da yanzu ko ina ya barke ana ta kokarin rikici saboda wanda ba musulmi ba ya taba manzan Allah to me yasa wanda yake da'awan shi musulmi ne zai fito yayi wa manzan Allah cin mutunci irin wannan a sa ido ana kallon sa abinda muke kira ga gwamnati mutane da dama sun fito suna ta kokarin cewa za a yi zanga zanga za a hada zanga zanga kuma ana ta tattara mutane yanzu to gwamnati ta sani duk lokacin da abu ya fi ƙarfi mutane mu ba za a iya ba za mu iya control ɗin kowa mu ce masa kar ya fita ba akan annabi ne ya fita kuma ta sha jin sa wannan mutumin yana da awa yana cewa yana da makamai ya ajiye makamai wanda ya sai zo gurin sa to ai mahaukaci ne mahaukaci ne kai in kai kai ka san kanka ka san wani ne in ka san shirin ka ka san shirin wani ne in za a zo maka din da tsintsiya za a zo maka ai ba da tsintsiya za a zo maka ba kai ne ka san shirin ka amma baka san shirin wasu ba to amma abin da muke gaya wa gwamnati ga gagarumar fitina ta din faro al'ummar Bauchi gagarumar fitina wallahi ta din faro wanda idan wutanta ya kyastu to billahi allazi la ilaha illa huwa kafin a samu ruwan da zai kashe wannan gobaran sai ta lamu sharayukan mutane da ba san adadin su ba domin musulmi a yanda yake jin manzon Allah a shirye yake ya ba da ransa da dukiyarsa da abin da ya mallaka don kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu shakka akan wannan to kun ga wannan abin mu ba mu damu ba ya fito ba irin zagi da bai yi wa malamanmu da shehunanmu ba amma ba mu taba fitowa mun yi kira a kansa ba amma akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ba zai iya faruwa ba akan manzon Allah da haka gwamnati muna kira idan dai mai girma Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi yana son garinsa ya ci gaba da zama lafiya kada Allah ya turo mana wani bala'i kar kuma ya zamana an samu hargitsi na tashin tashina da tashin hankali lallai muna sha'awan a tabbatar a tabbatar wannan mutumin an hukunta shi a ja mai layi akan manzon Allah kowa ya ji abin da ya fito ya faɗa ya ce ba na neman taimakon Shehu Ibrahim yes mun yadda karka nemi taimakon sa ba laifi ba na neman taimakon Shehu Tijjani mun yadda ba na neman taimakon Sidi Abdulkadir mun yadda ba na neman taimakon Shehu Usmanu mun yadda amma faɗin ka cewa ba na neman taimakon kowa ne haka fa ya faɗa kowa ne sai ya kira sunan manzon Allah ba na neman taimakon sa kowa ne ka gaya wa manzan Allah haka yanzu muna kira ga mai girma gwamnan Bauchi ka kaddara kai ne wanda Allah ya baka zimamin jihar nan dukkan mu muna karkashin ka dukkan mu muna karkashin umarnin ka wani abu ya samu dan jihar Bauchi sai ka zo ka ce kawai wannan dan jihar Bauchi sai kalle ka ce mai girma gwamna bana neman taimakon ka dan girman Allah mai girma gwamna zai kara kula shi sannan walakanta gwamna yayi ko daukaka shi yayi to wannan mutumin ba aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake jahili ne bai san alkur'ani ba bai san hadisan manzon Allah ba sai yazo yana kafa hujja da wai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimakonka kai Allah shi kadai kake neman taimakon sa to shikenan idan ka yadda Allah kai shi kadai kake neman taimakon sa kwanaki ai ai ka zo kayi hudu ba matarka ta mutu da matarka ta mutu ka zo kake faɗa cewa likitan da ya zo yana cika fayil ka zo kana cewa a taimaka a sa mata oxygen a taimake ta a sa mata oxygen ɗayan biyu in likita ne zai taimake ta kaga kayi shirka ka bar iyaka na budu iyaka na sa'in in oxygen ne zai taimake ta ta rayu nan ma kayi shirka ka bar iyaka na budu iyaka na sa'in akan matarka baka gano iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ba sai akan manzon Allah ne zaka fito ka ce baka bukatan taimakon sa annabi mai annabi ya tsare maka sannan daga yau in ka ce baka bukatan taimakon komai kar ka ƙara bukatan taimakon kuɗi don ka sayi abinci in yunwa ta matsoka ka ce wa yunwa iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ka za ka ce ka ci abinci ba in ka shi ya matsoka ka ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ba za ka nemi taimakon shadda ba abubuwa ga su nan kaca kaca ga su nan kaca yanzu ba ga ranka ba kana ba ga shi yana numfashi ba ko wannan ba nan ba yana numfashi ba ba yana numfashi ba me yake taimakon sa ya rayu ba numfashi ba in ka ga dama ka ce kai numfashi ba kai kake raya ni ba daga yau na bar yin ka iyaka na budo iyaka na sai ka gani in zaka rayu haka ake daukan al'amura mutane zamana kawai an maida mutane wawaye ba su fahimci alqur'ani ba wa idza sta'anta fasta'in billah haka ne wa idza sta'anta fasta'in billah amma ga waɗannan abubuwan mun jero maka yi in ka isa yi in ka isa ya zamana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto a tsakanin mu kowane kare da doki annabi za iya bude baki yayi magana kansa in kirista kuma yayi magana a ce an haura wa kiristan nan an je an kashe shi alhali ga kuma wani wanda yake da'awan shi musulmi ne yana iya gaya wa manzon Allah bakakken magana irin wannan to wannan mu muna gaya wa gwamnati ba mu yi wa gwamnati alkawarin za mu tsara ko wasu fusatattun mutane in sun taso ba wallahi ba mu yi gwamnati wannan alkawarin ba magana ta gaskiya shine gwamnati ta tabbatar ta ɗauki mataki akan wannan fajirin mutumi da ya fito ya yi wa manzan Allah wannan cin mutunci ya yi wa manzan Allah wannan kaskanci in dai Allah a cikin alkur'ani zai ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai taba azabtar da mutane ba matukar manzan Allah yana cikin su manzan Allah hayyun fi qulubina annabi yana raye a zuciyar mu duk wanda yazo ya ce zai rusa manzan Allah a zuciyar mu to ya nemi rashin zaman lafiya ya nemi rashin zaman lafiya wallahi tallahi ya nemi rashin zaman lafiya muna kira ga gwamnati bisa shawara wannan abin in ta bari abin nan ya shige haka kawai wallahi tallahi sai Allah ya fushi da su wallahi sai Allah ya fushi da su saboda suna da daman su ba manzon Allah kariya ba su ba manzon Allah kariya ba ga abin da ya faru a Kano kwanan nan da kadiyar Abdul Jabbar da aka taso duka aka haɗe amma abin da zai baka mamaki wai yau sai ga wannan ba wahabiyan yayi wannan abin su kuma wahabiyawa ƴan uwansa sun san ba daidai bane mutanen su suna cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ja baki suka yi shiru suka ki su yi magana amma akan kadiyar Abdul Jabbar kuma sai murna suke yi an kama shi an yi kaza oho dama abin da kuke so Abdul Jabbar ba dan ya taba manzon Allah bane kuke wannan abu Abdul Jabbar dan ya taba muku Ibn Taymiyyah ne kuke wannan abu kuma mu ba mu nuna Abdul Jabbar cewa ba mu goyi bayan cewa Abdul Jabbar dan uwan mu bane aka haɗu da mu aka yi abin da za a yi ku kuma ga naku yayi kun boye shi to abin da muke kira shine gwamnatin Bauchi ta kwaikwayi abin da gwamnatin Kano ta yi mun ga so da yawa akwai hizba akwai hizba suna nan in waɗansu abubuwa sun taso irin waɗannan abubuwan hizba takan shigo ta yi maganinsu wani kwanaki ya fito ya ce ya auri aljana ya yi kaza ya yi kaza aka kamo shi wani ya fito ya ce an yi isra'i da mi'raji da shi shi sharifi ne hizba ta kamo shi ya karyata kansa wani ya fito yana da awan shi Allah ne hizba ta kamo shi ya karyata kansa wani ya fito yana surumbatu a janabin manzon Allah hizba ta kamo shi to anan bauchi muna da shari'a commission kuma wannan shari'a commission din a bisa sanin mu gwamna ya ba su dukkan dama to muna roƙo su ma su yi ƙoƙari su kwaikwayi wannan alkhairi da mutanen Kano suka yi a tabbatar cewa wannan mutumin an jawo shi in karatu ne bai iya ba a biya masa sannan kuma hukuncin manzo Allah sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya taba annabi ba a cewa wai ya tuba an yafe masa sai an hukunta shi saboda ya zamanto aya ya zamanto izina ga wanda za su zo baya amma mutumin nan bai bar sarakuna ba sarkin bauchi marigayi baban sarki na yanzu alhaji sulaimanu adamu allah ya gafarta masa haka ya fito yana cewa sarkin bauchi da suka min kaza sun mutu dpo da ya kama ni kaza kaza sun mutu duk wanda ya taba mu sai ya mutu ya zagi sarakuna ya zagi manyan gari ya zagi malamai hatta shi kansa wannan gwamnan namu na yanzu bai kyale shi ba ba irin cin mutuncin da bai masa ba bal ya fito ma yace ba za a zabe shi ba Allah ya kunyata shi kuma gwamnan ya koma to mu abin da muke kira muna kira gwamnati lallai lallai ta dauki mataki akan wannan abin tun kafin fitinar da za ta zo ta laƙume rayuka dan yanzu akwai shura shura a ƙasa wallahi mutane sun fusata sun zo nan billahi ladhi in bariki ne a gidansa da igwa ya ajiye in mutane suka fusata aka dimfare shi wallahi sai an ga bayansa wallahi sai an ga bayansa mutane akan annabi ba abinda ba za su iya ba to kafin aje wannan haddin kafin aje wannan haddin muna kira gwamnati ta dau mataki ta dau mataki ta dau mataki ta dau mataki ta dau mataki mun faɗa kada kada kada mutane su fita su fusata su dau doka a hannunsu mu wanda ya dau doka a hannunsa ba wanda zamu kira mu rarrashe shi akan annabi ba wanda zamu rarrasa kun ga lokacin da Deborah ta yi abin da ta yi a Sokoto akwai wanda ya fito akwai wanda gwamnati mai ta yi ba abin da aka yi sun kashe ta sun kashe banza jininta ya tafi haba'an mansura ya tafi hadaran ya tafi hadaran to wallahi akan manzon Allah ba abin da ba za mu iya ba kan manzon Allah ba abin da ba za mu iya ba muna roƙon gwamnati muna kira da gwamnati ta yi kokari ta dauki mataki akan waɗannan abubuwan kafin abubuwa su zo su fita daga kabudin doka su fita daga hannun doka Allah ya kare mu sannan kuma kira na gaba da muke ƙara yi wa 'yan uwa wanda kafin mu rufe tafsiri lokaci yayi shine abinda muka faɗa jiya muna ta da faɗa 'yan uwa Allah bai mana arzikin da ya kai manzon Allah ba duk abinda mutum zai gaya maka in zai canza maka annabi da wani abu ya nuna maka tsadan abin in abin ya fi annabi tsada ka karɓa abin kamar annabi in kuma ka tabbatar abin bai kai annabi tsada ba ka jefe shi da abinsa ka riƙe manzon Allah a jiya a dan mun karanta hadisi an je lahira wani taimako ne ya wuce wai ka ce wai kai baka bukatan taimakon annabi in baka bukatan taimakon annabi sai dai ka bar musulunci ko ba haka ba akwai taimakon da ya wuce manzo Allah ya baka musulunci ya ce maka Allah ɗaya ne kar ka bauta wa wani abu bayan Allah sannan kuma manzo Allah ya nuna maka ya taimake ka ya nuna maka hanyar aljanna ya nuna maka hanyar wuta akwai taimakon da kake bukata bayan wannan amma fa bawan Allah nan saboda rashin imani irin na wahabiyawa haka ya fito karara kowa ne ya kira sunan manzo Allah bana bukatan taimakon sa ko kaman annabi musulmai kuma suna zaune a gaban sa wai sunan su musulmai suna ji ko gesau ko jizau ko dan wani dar ba su yi ba ba abin da suka yi suna ji yana gaya wa manzon Allah haka to wannan fitina na wahabiyawa da suka kunno wa mutane na kin manzon Allah da suke nema sun dage sun rantsi su wahabiya da izala sun rantsi sai sun rushe annaba zakatan al'umma mu kuma mun rantsi sai mun gina annaba zakatan al'umma wallahi insha Allah sun ce sun rantse sai sun rushe annabi mu kuma wallahi mun rantse sai mun gina annabi kuma manzo Allah jallayi ne ba wani wanda ya isa ya kusance shi su ne kullun zaka ji duk falalan da aka danganta wa manzon Allah sai sun yi inkari iyayen manzon Allah yan aljanna ne sai ka ji sun ce a'a iyayensa ai yan kaza ne su ce yan wuta ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ƙarya ne annabi bai ga Allah ba manzan Allah ba ya fitsari a tsaye ƙarya ne manzan Allah yana fitsari a tsaye manzan Allah mutum ne ba kaman kowa ba ƙarya ne manzan Allah mutum ne kaman kowa manzan Allah ba ya laifi ƙarya ne manzan Allah yana laifi haka fa duk abin da ka sani in dai an jingina wa manzan Allah sai sun kore to wai addinin musulunci nan ba Allah cewa ya la ikraha fi dini ba babu cilas a addini da ka ji sharaɗin musulunci sai in zaka girmama annabi in ba za ka girmama annabi ba ka fita ka bar musulunci in ba za ka girmama annabi ba fita ka bar musulunci ga kiristanci nan suna da space ga yahudanci akwai allowance ga buzanci akwai fili ka tafi can ka je can ka karata amma a cikin musuluncin manzon Allah wallahi sai an girmama annabi ba wata da'awar tauhidi da za ku zo wa mutane da shi wai ku kuna kara tauhidi tauhidi tauhidi wani irin tauhidi tauhidin naku da Allah yake sakowa daga sama kaman tsuntsuwa shi kuke so mutane su rike tauhidin da kuka mai da Allah jiki Allah yana da fikoki yana dariya in yayi dariya sai an ga fikokinsa wanda Allah yana zaune akan kujera kujera tana kikiu kikiu kikiu tauhidin da kuke cewa Allah zai iya hawa kan bayan sauro wannan tauhidin shi kuke so mu rike da haka jama'a muna jan hankali duk wanda ya ji wannan magana in ka ji ma kai ta istighfari kuma muna roko ba a dinga yada ta babarna ce kar a dinga yadawa kar a dinga yadawa sharri ne kar a dinga yadawa sannan muna kira ga dukkan waɗansu wanda suke amfani da social media su tabbatar su ma sun biyo sahun wajen wannan kira da muke wa gwamnatin jihar Bauchi gwamnatin mai girma Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi wanda ta koma karo na biyu muna roƙon Allah Allah ya taimake shi Allah ya bashi nasara Allah ya bashi dukkan abin da yake bukata ya sa ya mulkin nan lafiya ya gama lafiya amma da sharadi an taba annabi ya tsaya ba manzon Allah kariya an taba manzon Allah ya tsaya ba manzon Allah kariya don haka zai gama mulkinsa lafiya in ya kara mutuncin annabi zai sauka lafiya in ya kara mutuncin annabi Allah zai yi masa albarka a cikin mulkinsa Allah zai tsare masa darajarsa ko bayan ya gama mulki kuma in ma da gurin da yake so ya shura gaba bayan gwamnatin jihar Bauchi to Allah zai iya bashi in ya gano ya ba manzon Allah kariya amma wannan mutumin aka bashi ya tafi haka bayan wannan walakanci da yi wa manzon Allah to wallahi mu mutanen jihar Bauchi ba yi mana adalci ba in dai ya tafi haka mu mutanen jihar Bauchi ba a yi mana adalci ba ba a yi mana adalci ba muna dada faɗa lallai lallai a tabbatar an ɗauki mataki a kansa a tabbatar an ɗauki mataki a kansa ta nan ne za mu gane mun zaɓi gwamnan da aikinsa shine ya gina mana hanyoyi kamar yadda muka ga yana ta yi ya gina mana asibitoci ya gina mana makarantu babban aikinsa ya kuma samar mana da daman da za mu yi ibadan mu cikin kwanciyar hankali a kare mana imanin mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaba da komai wanda yake ganin zai yi musulunci ba tare da annabi ba to muna bashi da awai muna bashi kira guda biyu duk wanda yake ganin annabi bai kai ba ba za ka nemi taimakon annabi ba to kiran mu anan shine dan Allah dan annabi in ka zo sallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah Allahu akbar ka cira annabi sallah in ka isa in ka zo ka fita ta daga musulunci sai ka ce kai musuluncin da ka shiga ka gano akwai annabi Muhammad a ciki saboda da ka zo shiga ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ka fita sai ka sake sabon musulunci sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce na zama musulmi kaga ku ka zama musulmi ko fafaroma ba zai kai kalasin mai karfi a kafirci ba wallahi ko fafaroma ba zai samu lasisi mai karfi irin naka a cikin kafirci ba ka cire annabi to da ka yin uwa a rike manzo Allah duk wani wanda kawai malami in ka tashi ba ruwanka da yawan ilimin sa ko rashin ilimin sa ko waye ka auna ya yake ganin girman annabi in yana ganin girman annabi ka rike shi in ka ga baya ganin girman annabi ko in yayi kaki izu ɗaya ne yake fadowa saboda ilimi shedan ne ka rabu da shi ba ruwanka da shi domin abin da yake faruwa shedan da kuka gani babu gurin da shedan bai yi sujada wa Allah ba shedan malami ne shine malamin mala'iku ma to kaga ko duk wannan masu zuwa su dangala gemu su cika gemu su dangala wando innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta dukkan su ba su kai shedan ilimi ba gaba ɗayan su ba su kai shedan ilimi ba amma shedan ya zama dan iska saboda kawai me an ce masa yayi sujada wa annabi adamu yaki to kai ba wannan fashe dan fadi iskancin da gani annabi adamu ya taba Allah ya kore shi yana fa kusa da Allah saboda yawan ibadansa ya taba annabi adamu Allah ya kore shi to me ya tsammanin ka kai kana tunanin kai mai ilimi ne ka taba uban gidan adamu shine annabi Muhammad kaga Allah ba zai barka ba wannan ita ce magana ta gaskiya manzo Allah ya fi mana komai duk wanda ya taba annabi la'ananne ne duk wanda ya taba annabi tsinanne ne duk wanda ya taba annabi dan zina ne kowaye shi wannan shine magana ta gaskiya ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya datar da mu za mu tsaya nan gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi daga inda muka tsaya wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya qadri wa miqdar al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-hamdulillahi rabbil alamin